ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتي ببركاته ولتاتينا من حد مسلم wadda wannan shi darasinmu na goma sha shida muna kuma karatu ne a babin da yake magana kan imani da littafan da Allah ya saukar mun karanta al'adillatul aqaliya mun shiga cikin adilla al'aqaliya ma'ana hujjoji da dalilai na hankali suke tabbatarwa da cewa Allah ya littafai da dama ga bayinsa kuma mun karanta abu na ɗaya a cikin wannan za mu tashi a yau akan abu na biyu malam ke cewa a saniya abu na biyu lamma kanar rasulu umar wasuɗa bayan Allah ta'ala alkhali'u wa bayan ibadihi almakulukina malam ke cewa ya zanto su annabawa su ne ‘yan saƙo tsakanin Ubangiji da bayinsa su ne tsakatsaki da suka karɓo saƙon Allah su faɗa wa bayin Allah ko ita to ka ga wannan yace wa kana rusulu ka gairu min bashar ya'ishuna wa yamutuna haka ne ko ya'ishuna eh haka ne ita su Allah ma ta kusance su ma mutane ne kamar kowa daga cikin bayan Allah mutane a halitta suna rayuwa kuma su rasu su babu su mutu to wannan yake hujja ne akan cewa dole wannan annabin da aka ba aka turo a wajen dan sabon Allah yana buƙatar littafi da za a ba shi na addini da Allah a kusa shi ko yace tamanya ne kullun wannan ولو لم تكن إتلاتهم إذ تضمنها كتب خاصة yace da ya zanto saƙon da aka ba wa annabawa idan babu wani littafi keɓantacce wadda yake kunshi da shari'ar da Allah ɗin ya ba su zai zanto idan suka mutu abin da aka turo na saƙon Allah ya ƙare yanzu misali ga manzon Allah ya bar duniya sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da wani abu amma har yanzu abin da Allah ta tsara manzon Allah na Qur'ani yana nan kamar yau aka saukar da shi babu wani abu da ya canji a ciki kaga da babu littafin da babu Qur'ani da sabon Allah ne zan ba san shi ba ya kare da suka rayu tare da manzon Allah za su gaba da bautar Allah a lokacin in suka kare su kuma ƴaƴansu ba za su yi irin nasu ba saboda ilimin yana tafiya yana tafiya har a waya gari babu gaba ɗaya ba san wani lokaci ubangiji yasa tun da aka turo annabawa kuma su ne ‘yan sako tsakanin Allah da bayansa suna buƙatar a wasu littafi ke ɓantacce da zai yi ne ina muke kasatun ya ce lakalar tadiru bi mutane sau da babu littafi da aka basu da shari'arsu ta ƙare kamar yadda suka mutu ya ce wa baƙiyan nasu ba'adahun bilal salatin wala wasta sai a waye garin sai suna rayuwa a bayan su annabawa su ga su babu wani sabon Allah a cikin su babu wani abu da za su bauta wa Allah da shi kamar abin da ya faru tsakanin annabi Isa zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi da lokacin ya ja shekaru masu tarin yawa sai aka waye gari yankin Larabawa ba su ma san me ma aiki banzo ba da yawa daga cikin su ba su labarin ma annabawa sai ɗaya da ba a harsa ba a za duk da cewa a lokacin akwai barkashin attaura da su jila amma da ke yin su a lokacin babu wannan saƙon na Allah sai da ke yin ba da aka turo manzon Allah matsayin annabi ya fara wa'azi ta suke mamaki ya za a turo mutum dan adam kuma ta shi dan saƙon Allah ne in haka ne ai kuma ta turo mala'ika saboda ba su labarin waɗancan annabawan da aka rike talaka ta ba su labaru da bayani akan ai ba manzon Allah bane farkon annabawa a duniya a an yi annabawa da yawa ga mulki ga hujjoji ga bayanai ga dalilai ku shi ake cewa shi tun da dai annabawa su ne yan sako tsakanin bawa da ubangiji suna buƙatar littafi da zai zama sakon Allah ne a cikin littafin ana karantawa ko da bayan sun rasu to idan babu littafi da za a ba su in suka rasu shi kenan sai a wani gari mutane ba su san ma wani sabon Allah ba bari ta masa bauta wa Allah ko yawwa to shine yace wa bakan nasu ya budura biyar ta tamla sa'idun fa yadi'u al-garad al-asli kiran to asalin manufa da Allah ya saukar ta halitta shine su bauta mu Allah to in babu littafi da zai wanzu a ban kasa ana ci gaba da bautar Allah karkashin koyarwar littafin wannan to asalin manufa da ake kai halittar dan adam babu ita ba kasa saboda babu ilimi an ce ka bauta wa Allah ko babu idan za a yi bauta misali malamai suka ce duk ibada ko bauta shine dole akwai wanda ya sa a yi bautar ko a za a dina musulunci waye sa a yi Allah ne kuma akwai yadda ya faɗa yake so a yi bautar sai sai faɗa cikin Qur'ani da maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan waye ya bautar shine bawan Allah ne sai da Allah lafiya sannan Allah ta maka labarin in kai bautar ga abin da zai baka na gara baka da lada da aljanna in ka ƙi bautar kuma ga sakamako da bala'i da wuta da azaba a ga an samu cikakken abu kenan to duk addini duk ibadar da ba ta Allah ba ce za ka samu babu waɗannan abun a cikinta duk mai bautar wani ba Allah ba za ka samu babu waɗannan shaitan a ciki in an samu wanda ya ce ai bautar ko kuma ya tsara ya za a yi bautar kuma ka mabi zai yi bautar to wanda zai yi ya ce a yi bautar me zai ba ka in kamar bautar kuma ka kamar bautar me zai maka na horo da azaba haka san babu shi to haka kenan ba addini ba ne in ake bukatar lalle duk annabi ko kuma ake bar littattafai don su ci gaba da wanzarwa da sakon ubangiji a ban kasa ka duba dai annabi Musa a tare su zuwa ga annabi Muhammad amma har manzo Allah ya bayyana yake wa'azi yake da'awa akwai yahudawa wasu na karɓo da attaura kuma sun san abin da yake cikin attaura dole an dattin data har ma manzo Allah ba su hujjoji da abin da yake zo a cikin attaura kuma suna yarda da abin da ya faɗa musu haka da babu littafi da babu wani ilimi ce na fata an gane to shi ne abin da mai kaso kamar an yace al-amil wahayi war risala ولم تباب سقول الله لا وهي باب سقول الله لا بيان جو النبوة يصير فقد هذه حالا تقتدي من الكتب فوالله إلى الحالي والله بقاتا تسا كل في أصدر الكتاب من شيء جبياني لا أدين ده الله إن يسطر بايسا دين سيبو تارشي الكتب الإلهي يتابع كمان الله بلا شك ولا ريب wanda babu shakka a ci ba ku kunto a ci kuma idan babu littafi to ilimin zai kare ko kuma wahayin da aka annaba daga sadar su sai zai ya kare na fata an gane yace abu na uku idza lam takun ar-rusulu da'i ila Allah ta'ala yahmul kitaban min indi rabbih fi tashri'un wal hidayah in lam tuba annabi an turo shi yana kira ga abauta ma Allah amma kuma shi annabin ba ta littafi ko daya da yake kunshi da saƙo da dokoki da ubangiji ya saukar a cikin littafin wanda kuma zai shiryar da mabiya ga abin da Allah ke so in aka samu haka wani haka mutane su tsaye wannan annabi ya ce shi Allah da tsoro shi za a ce tuyo hujja ko sai su saukar da Qur'ani misali ka ɗauki tarihin manzon Allah ya nan to ummi duk laraba sun san shi manzon Allah ummi duk wani wanda ba manzon Allah ba in ka faɗa masa wannan kalmar kamar cin mutunci ce amma shi manzon Allah a bangaren san ka faɗa masa kuma daraja ce ummi shi ne wanda bai iya karatu ba ba ya iya karantawa ba ya iya rubutawa Allah ya kaddara mana zanto haka saboda za a bar wani saƙo da zai alwalci duniya da shi ta yi ai wani qur'ani shi ya rubuta faɗa mar ake yake rubuta ta ko sun so a to ai shi bai iya rubutu ba na fata an gane to haka tun da bai iya rubutu ba ga shi kuma ya kawo wani abun da ya gagari masu ilimin zamanin sa kuma har ma ƙara duniya to dole sai a ƙarshe da aka sallama mun cewa wannan abun da ya kawo sakon Allah ne ba mu ga dan adam ba na fata an gane yace wal hidaya wal khair dole a samu annabin mai an bashi littafi ko shirya shari'a da alkhairi a ciki yace to in babu wannan sahala ala nasi taqrib abu ne mai sauki mutane su kare ta wannan annabi in yace shi annabi ne kace mai Allah ya baka tunda zamanin manzala ya rayu an samu mutane sun su annabawa ne kamar musulmatul kazzab bayan ya rasu kuma an samu mutane da yawa su yi kirarin su annabawa ne an yi yaƙi su an karkashe su da yawa daga cikin su to amma haka an kalubalance su to ku kun ce annabawa ne kamar musulma kai ka ce kai annabi ne to shi annabi qurayshawa da muhammad an ba shi qur'ani kai ne Allah ya ba ko da wannan ma an kore shi da wannan ma an wulakantar da shi illa dai nan kabilanci na na na kabilarsu shi tasiri gurin yada da'awarsa da mabiyansa amma da ƙarshe ya kaskanta kuma an kashe shi na fata an gani ya ce fata na da ko wani kuri salatihi sai da tsanyarta ta ce ba su yadda shi annabin Allah ba ne inda babu littafi da Allah ya bashi duk annabawa suka mai amfani su daga to me yasa ba za ka mana wata hujja da za mu gane cewa kai da gun Allah ke ba hatta zuwan annabi Muhammad kada suka ce masa shawa me yasa ba a baka littafi sukutun ba kawai daga sama sun faɗi shi a ce wannan Allah ne haka suka kalbanci wannan Allah Allah ta sai mai ba su amsa cewa Allah shi ba haka yake abin sa ba shi Qur'ani saboda ya tattara komai da dukkan shari'ar da Allah ya a farkon duniya har zuwa kan manzon Allah to shi na sauka ne shay'an fa shay'a in abu ya faru ta saukar da hukunci akan wannan abu in wani abu zai faru nan gaba sai ya rubuta saboda da dokoki akan wannan abu a haka a haka kadan kadan kadan har ya fita shekara 23 ana wahayi to ne daga dinji an gama Qur'ani ya sauka sabanin at-taura ko linjila su su kuma ake ba annaba gaba da a lokaci da saboda shi ne cikin da wanzuwa wannan Qur'ani har illa ma sha Allah na fata an gane eh zabura ana faɗin a karatu ana cewa ma ai waɗannan annabawan su suka fi kusa da manzon Allah a kan wancan shine annabi Musa ga akwai Yahudawa annabi to shine abin da ya faru to ya ma mun take daga zuwa manzon Allah ai ya rayu da mabiya at-Taura da mabiya Linjila da su aka tafafatawa shi sa ga samu wasu suna ta ambata sa Qur'ani da sauransu yace fa kana sadiqi halan tabbani bi innal kutubi al'ilahi wai kamata da hujja a nan nasu. To wannan kudiri wannan buƙatar ta sa dole lalle ya kamata Allah su da aka sauka da littafi na Ubangiji to zai yanke mutane hanzari. Na fata an gane, a ga duk abin da su faɗa yanzu kar a yanzu har agoba har jibi duk mai inkarin musulunci in za a mar bayanin Qur'ani akan ilimi da sanin Qur'ani a bisa tsarin da manzo Allah ya zo da shi ba za a sallama Qur'ani. inda masu ilimi da yawa manyan arnan duniya suna sallama qur'ani kuma musulun ta ƙasar lamarin su saboda sun gane cewa wannan abun littafin nan ba maganar ɗan adam ba ce domin su ana faɗa musu cewa qur'ani maganar manzon Allah ne ba sabon Allah ba annabin larabawa ne kirkire shi in ji su to sai an fidda wani abu da ya gagari ilimin ɗan adam ta su mamaki ta ce haka ne wannan abun anya ku mutum ne yi ta ta musu ba mutum ba maganar Allah ce na fata an gane wanda da yawa kuma suna musulunci to wannan ke sai a kasu sabi hasali na bakwai al-imanu bil qur'an al-karim yin imani da al-qur'ani mai girma dole ne musulmi mutum ba zama mumini musulmi har sai ya yarda cewa qur'ani littafin Allah ne maganar Allah ne dokokin Allah ne a ciki sannan ya aiki da abin da yake ciki hannun da ya zo kuma ci ya hannu shi ne zama cikakken musulmi mai imani duk abin da ke maka da qur'ani sako ne da Allah ba mu san Allah ba to imanin ka an samu dame da ciki yace yu'minul muslimu bi anna al-qur'ana al-karim kitabullah yace dole ne musulmi ya yi imani da cewa qur'ani littafin Allah ne anzalahu ala khairi khalqihi an saukar da shi ga mafi fitin halittun Allah gaba gida shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afdalul ako anbiya'ihi wa rusulihi mafi fici mafi daraja da da falala ga dukkan annabawan Allah bane da Musa نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شين نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسل kamar yadda Allah ya fara tafai a wadan ga wadansu annabawa kafin zuwan manzon Allah to haka nan kuma aka tsaro manzon Allah Qur'ani na fata an gane yace wa annahu rasul bi atamihi bi atami sa'il akar min al-kutub as-sadiqa as-samawiyya kuma shi qur'ani ya soke duk wani hukunci da aka yi a littafin da zo kafin shi duk wasu dokoki da aka yi a cikin zabura a cikin attaura su fi ibrahima a cikin lijja tauran su to zuwa qur'ani ya soke duk waɗancan ya zama wancan an daina maganarsa yanzu da qur'ani za a yi duk mai son mu gamu da Allah ya bauta Allah karba to sai ba abu da ya zo a cikin Qur'ani a yanzu da za a samu wani ya samu asalin at-taura ta gaske ta zamanin Annabi Musa ya zo ya aiki da dukkan abin da yake ciki ya yi hannu da dukkan hannun da yake ciki har ya mutu a haka a yanzu da mutu maganar nan to ba zai shiga aljanna ba saboda an soke hukuncin at-taura kamar yadda gwamnati take soke kuɗi da kake amfani da shi ina ba ta gane kuɗi takardar kuɗi in ka turo ta kana ba ana sa a sai da sayarwa kamun aiki da biya ta ka sai kana ka bani ayi waye ayi waye da an ce yau an yi canji an canza wannan kuɗin a dokance an haramta amfani da wannan kalan kuɗin a ƙasar in ka ɗauko shi da shi na ta tsohon da takardar tsiri da suke ƙasa a jefe ta ne ba da wani amfani ko zai amfani yanzu ka ɗauko tsohuwar naira hamsin ta zamanin obasanjo doguwar nan ta takarda wanda su mushi sun da ta sa sanai da karamin nan in ka hutu zai karba ba zai karbe ta wani wani kala ta wajen me ba zai ɗauka ba ta da wani amfani ta wata an gane to haka ubangiji so ke hukuncin attaura da lindiya da duk wani littafi da duk wani addini zuwan manzon Allah su tafi wani addini yasa babu wanda zai gamu da Allah lafiya kalau sai wanda yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka saka masu mafiyarsu yake shi da Qur'ani ya sauke dukkan kutun da ya shi littattafai samawiya as-sadiqa kama khatam sati sahibi kudur sati as-sadiqa kamar yadda Allah ya tuka sakon annabta da zuwan manzon Allah zama shine an tuka annabta gaba ɗaya ko da kuma zuwan Qur'ani da gaba manzon Allah kuma an littafin da yake duniya an gama aiki da shi a yanzu duk wanda zai bi wani annabi ba annabi Muhammadu ba ba ruwan Allah da shi ƙarshen lamarinsa ɗan wuta ne shi saboda Allah ya shelanta Qur'ani cewa ko su annabawan da kansu ne suke raye manzon Allah ya bayyana za ku taimake shi za ku yi iman da shi za ku bi shi suke alƙawari da Allah da dukkan annaba Allah na karsa wala alaikum isri alu aqarna suka ce Allah za mu bi shi mun shaida mun tabbata in muna raye bayyana shi za mu bi shi yasa annabi isa a haka ba bai mutu ba ko a gidan ahli sunna an ɗauka shi ne zuwa sama kuma zai dawo a ƙarshen zamani ƙarshen duniya mazala ya faɗa mun yi imani za a saukar da shi a kai ƙasar palestine zai zo yi rayuwa tsawon lokacin da allah ɗima masa rayuwa kuma zai yi addini na musulunci ba lahi na linjira zai ba dama dukkan annaba addinin su musulunci na fata an gane to zai hukunci ne yanzu in ya sauko da qur'ani ba da linjira ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka babu wani iskali a ciki babu wani iskali a ciki yau to shi ne yake da mutu ko wa annahu kitabun shami shi qur'ani kuma littafi ne shami da hadu komai da komai duk littafin da suka dauka bai shi qur'ani ya haɗe su kuma an tsara bayani akai التوراة إياكسن تكدي دلنجيلا زبورا سوفي إبراهيم دكم من تبت أكي كافن قرآني توي قرآني يا سكا كنتم سأشين قرآن أفين أشين قرآني فلكم أنقار بياني أكنسا أنقار دوكوتي أكنسا أنقار أمندل أنجارش أغوابوني مسألة جل يتي الأعظم تشريعي kuma shi mafi girman nasarori da suke cikin da Allah ta faɗa shi wa ko الرباني شي قراني شي mafi girman shari'a da Allah ta kar daga ubangiji duk wani hukunci a duniya da zai zo masu dan adam zauna lafiya akwai a cikin qur'ani babu wani zamani za a yi a duniya da za a ce ba a buƙatar abu daga cikin Qur'ani shi kaɗai lissafin da baya isa duk wani lissafin ka ɗauko na rubutun masalan duniya a yi rubutu a yi kaza a yi waye za ka samu a in aka shekara ɗaya biyu sai an zo an tsara gyara wannan tsarin mulki yanzu ana maganar constitution ɗin Najeriya ya kamata a ƙara gyara shi saboda an gano an yi kurakure da yawa a wasu wurare ya kamata kuma sa waɗansu abubuwa ba a saka ba wani abu kuma saka shi a wancan lokacin yanzu baya babu shi amma yanzu ba buƙatar sama a yanzu dole sai a cire shi abin da Qur'ani duk abin da zai faru Qur'ani yana daidai da shi shi baya tsufa saboda ba maganar ɗan adam ba ce maganar Allah ne ubangiji ɗan adam ina fata an gane kace da ta fala mun dole ko mun dole liman akala bihi ko ubangiji ya ɗauki nauyin shi wanda sun kada littafin qur'ani ubangiji Allah ke riko to ya ɗauki nauyin cewa man aka da bihi duk wanda ya riko da qur'ani an yas'ala fi darai fi hayatihi to zai da wasu a rayuwa guda a rayuwar duniya a rayuwar lahira duk wanda ya riko da qur'ani to ya riko da qur'ani shi ne na farko ka iya karanta shi na biyu ka san ma'anar abin da yake cikinsa na uku ka yi aiki da abin da yake cikin umarni na hudu hannun da ake a ciki ta hannu to haka wannan ya yi rubar qur'ani kenan na mata an gane ka yi amfani da shi ba wai kawai ka karanta shi kaɗai ka ajiye shi ba kamar jarida ba zai maka amfani da kamata ba saboda ba ka aiki da abin da yake ciki dole ka so kana karanta shi kullum ka ba kanka lazimi kullum ta Allah sai ka kanta Qur'ani haka kuma ta tarbiyya zama kullum ta Allah kullum gari ya waye sai ka kanta Qur'ani musamman ma a farkon yini shine safiya kai sallar asuba ka gama azkar din da ya kamata manzo Allah ka karanta karanta su ka gama duka ko ka Qur'ani sai ka buɗe sai karanta shi har malamai suka yi arazuna ilimi menene ya fitar da bayan sallar asuba zauna za ta yi zikirorin da ake na da karantar tasbihai din nan la ilaha illallah wa lahu la sharika lak lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir sau 100 subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim 100 astaghfirullah fi gulai 100 har duka da irin wannan addu'o'in shi ya fi cancanta a lokacin ko kuma ka ɗauki Qur'ani ka bude kana karantawa kowa ya faɗi abin da Allah ya wani ya faɗa amma ne abin da suka zo a ƙarshe ya fi kowanne da ne suka ce ana idar da sallah abin da ya kamata shi ne sai ka yi wannan zikirori na ba an gane in ka gama tas ta kuma ka ɗauko Qur'ani ka karanta har da cewa shi Qur'ani ya fi duk wani zikiri ya da ku ba ma su waɗancan manzon Allah ne ba su tayi ya ba su lokacin da za a yi su da kuma adadin yadda za a yi su to sai ka yi su in ka gama kuma saka ta Qur'ani in wannan gurin shi ne rayuwar kullum zaka sha mamakin rayuwar kai da kanka zaka kai Allah tun da rayuwar zaka da baka da kuma duk wasu musiku da nauyi Allah da ya kama sauke su zaka duk rubin da kake ciki a rayuwa ana shan wahala ana kaza kai Allah zai maka afuwa ce saboda Qur'ani ya zama jikinka ba kuma karatu irin na kawai yawancin ba kamar da abin kamar zolaya ko ingilanci a'a karatu ma tadabbur kana dan abin kana ba kowane harafi haƙinsa ba yawan karatun ake bukata sura na yi izu goma ko ashirin kullum ba a ko da izu ɗaya za ka yi ka karanta shi da ƙa'idar karatunsa a cikin nutsuwa kuma kana rera karatun domin ƙur'ani ana so ana rera karatunsa ka yi murya mai daɗi haka manzon Allah ya faɗa kuma ka yi cikin tsarki cikin nutsuwa amma irin abin da aka samu makarantar zamani suna yi wani kuma taba qur'ani ne wasa ne mara qur'ani ana wani zazzo ana abu kaman mahaukaci zaka wata waye kaza haka haka haka da hannayen babu nutsuwa babu kusuki barin da waya shi kansa ba san me yake faɗa ya bar qur'ani kamar wani waka kamar rafin kuma waka yake to baka ake bukata maganar Allah ce ba kake mai mai sawo ku sake cikin nutsuwa sun kusuki da kuma tadabburin ayoyin da suke cikin qur'ani haka ake bukata ya zama gwamnati jikinka ne kullum sai ka yi na ba za a gane ƙur'ani ne suka ce littafin da duk bukatun ka na duniya da lahira idan ka riko da shi bisa daidai to Allah zai ja maka duk jinya da ka sani a duniya ko ta me ba in imanin ka ya kai duk ayar da ka kawo ka karanta Allah dai wannan tabbata ko da ayar tana magana ne akan azaba ka kuma karanta ta akan Allah ba ka sauƙin abu kaza Allah zai ba saboda magana da Allah sai ka kuma ne sai za ga ashe wani lokaci lokacin da ake tsangaya daga da an ce mutum yana fama da ciwon ido za su aka kafa masa ko ba ka shafa na aka gida haka ko ba ka bane eh cikin sana ciwo za su rubuta masa ne ba ku da kundi ne ku ne ku da kundi ne to qur'ani duk abin da ya dame ka da jinya ka karanta kowace irin aya da niyyar Allah maka sauki zai baka domin Allah ne shi da cewa wajen da sunan Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin shi Qur'ani gaba ɗayansa walaka ne kuma shiriya ne ga mu'mini annan nan nan a Kano ba wani gobe nisa ba akwai wani da ya shahara a gun ba da wani lakani ko magani na shakuwa kasan jarirai suna yin wani shakuwa wani lokaci ko so wannan wajen na ganin wani kamar jinya masu sosai ba zai wuce da babban mutum babban mutum ya ta shakuwa ta ki tsayawa ana samun lokaci in ka zai ka in ya ɗauko ruwa ya ma tofi ya kasha ko shala baka sauki sai wani ya nace masa yana so da Allah ya bashi wannan lakani ya ce ba zai bashi to dai ya san ka'idar almajiranci shi da in kana wa mutum hidima da gaske to zai iya baka lakani inda ka yi biyayya ka yi abin da ya kamata to sai ta masa hidindimu da abubuwan da ya kamata a ƙarshe sai ta zan baka da kanin nan yau insha Allah to ko alkalaminka ka samu holama za a rubuta ka rubuta ko to ka rubuta ga ayar nan yace ga ayar rabbana ghalabat alaina shitwatuna wa kunna qawmun zalim kan ga buga ta ba ta ai wuta ba amma da yake ta kace ke yi da yake ne yake da ya zama wata saka kuma sai ka samu sauki saboda Allah ga Allah ina fata kuna ganewa sai kuma kore su Qur'ani haka yake duk abin da ka dauka Qur'ani kowace irin aya ce kai addu'a kai tawassuli Allah zai baka sauki akan abu ko shi Allah ne ka so ya kinin ya kinin shi kenan ka gama to asara ta tabbata ga wanda baya karanta Qur'ani shi yasa hatta umman zan Allah yayi kuma kai korafi kun ubangiji ko yake cewa rabbi ya kai kawo Allah da sun ya rabbi innaka mitakra da Qur'ani mahsura mutane su kai su Qur'ani kuma yanzu ba yanzu akwai da sai shekara bai ɗan Qur'ani aka ya buɗe ba ya fata ma ba ga na ku asara cikin rayuwar su to za ka samu kuma jin daɗi ai ba za ka samu ba ko idan ka fi zuwa yake cewa wa in kunta fi gammin wa karfin wa in kunta fi hamin wa gammin wa karfin in kina cikin damuwa da kunci da bakin ciki ya na ta yi ce fakara ke sabar lafi a jumlar hamid an da Qur'ani ko insha Allah baka lafiya yanzu zaka bi shawar ki zaka bi shawar gari da damuwa kai ka rasa me ma yake da mutum ya baka san dalili ba haka sai da barka cikin bakin ciki to bayan kai addu'o'i zo ka Qur'ani ka bude a gari kun Allah kana kuma cikin nutsuwa da kushuri da tadabburi zaka Allah baka lafiya Allah ya muke to Allah ya alƙawari cewa duk wanda ya rubuta Qur'ani zai rubuta gida a rayuwa guda biyu rayuwar su tun ta duniya da kuma ta lahira duk wanda ya riko da qur'ani ya riko na gaskiya shine kana karanta shi ka san ma'anarsa kuma kana amfani ko aiki da umarnin da yake ciki kuma kana haduwa ga halin da yake ciki to Allah zai saka rabota a duniya da kuma a lahira Allah ka saka mu a cikin shi wa tawahada man arada anhu falam yaqul bihi bil shaqawa kuma Allah ya alƙawari da cewa duk wanda ya kauce Qur'ani ya mance da shi baya aiki da shi baya rubo da shi to zai samu ashakawa shine rabo abin tabewa rayuwa ta tabewa a cikin wutar jahannama Allah ya yi yace fid daraini ta ga wannan ma kuma a duniya da lahira duk wanda musulmi baya karatun Qur'ani baya amfani da Qur'ani daga cikin wahalar rayuwa na fata an gane shi yasa ma Allah shi yana ta mana cewa yace am hasibal ladina saru sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkum yanzu masu aikin sabo suna tsammanin ba ta kafa su daidai rayuwar su iri ɗaya da su da masu bin Allah masu aiki na kwarai kuma su kuna iri ɗaya wallahi ba zai yi ba Allah ce ina sa ma ya wannan ai ba zai yi ba kun yi mummunan da su ai wanda yake bin Allah da gaskiya yana kiyaye sunnar manzon Allah yana azkar din safiya yana mana asar yana kafin Qur'ani akalla kullum ta Allah ya ilu ta kullum ta Allah ilu ta ba ni wahala bane ko amma wani shi a jikin ya zama kamar lazumin sa ne ya zama jikin sa ba dole sai yayi kuma yana kiyaye abin da ya sani da dokokin Allah cikin Qur'ani za ga rayuwarsa akwai nutsuwa a ciki babban abu shine za a samu nutsuwa a zuciya kuma yafi kuma rage a duniya babban arziki a duniya kenan ka samu nutsuwa a zuciya yasa zaki cewa allazina amanu wa taqammalna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innul qulub masu imani suna samun nutsuwa ne a zuciya in suka ambaci Allah Allah ku saurara ta ambatan Allah ne ake samun nutsuwa a zuciya duk wanda ya kiyaye karatun Qur'ani ba nan ya ba ba dan a bashi kuɗi ba dan neman lalla abin Allah yake yi kuma ya ji ya koyi karatun yana yi ko yamar aka yake yi ba haka kawai da kai ke tuntuɓa shi ba ina fata an gane sannan kuma yana zikirorin da manzon Allah ya koyar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayh hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billah wannan zaka samu rayuwarsa tana cike da nutsuwa a zuciyarsa kuma Allah zai masa sauri a cikin rayuwa kuma Allah zai kare da mugayen jiyoyi ma ya tabbata hadisin manzon Allah cewa duk mutumin da ya lazimci zikirori yana yi irin wanda manzon Allah ya karantar wannan na bashi lafiyar jiki lafiyar jiki jinyoyi masu gala ba sai Allah ba da tsara mutu a zana duk arziki ne ba za ka kuma kuma arziki da ka sai ka samu ne ta kwanta asibiti ko za ka gane cewa tana cikin kai ba karamin mai kuɗi ba ne ka san matsalar mai zama kuɗi da yake cewa gina da kuɗi wai wani mutum ba ne ya daga tashi ai kamar ya rako mutane duniya lafiyar ta kalafa kuma da duk abin da ya samu kamar da shi da kamar injin nika amma daga tafi a muka mun rako maza ina yi wa Allah kirkilanci ga wancan ba bi ta game da mutu amma an haramta mata cin abubuwa da yawa ko da yawa bai so cin nama ba ai da karka cin nama karka ci kifi ko a ga an gaba da ka samu lafi ko wani karka cin zogale Allah ka raba mu da musiba Allah ka kiyaye wani Qur'ani littafi ne wanda duk mai riko da shi yake mu'amala da shi su zai rahoto duniya da lafiya wanda ko yi wa da Qur'ani baya karantawa sai an hada a sallah shi ma ana kan yadda daga da kasan wani fito ni da mamaki wallahi ana gaba sai aka samu aka tsere maka a raka'a biyu a sallah ina mamaki ne da mutane suke kowa kai ba kai kwarata ɗaya ba ni mamaki ne ke wallahi duk kamar da abin kuma haka gama tafiya har kuma har wani har sai da ya fita ma ya gama kawai tsaya dan faka faka ne kawai ina mamaki wannan abin wallahi ko da ya dauki sallar sai so ya sai sallar mun abu kai kira ma to Allah ba ko idza ja sallar mun sa alhamdulillah Allah ka tsare imani sallah yana ganawa da ubangiji ka take ganawa وأنه كتاب واحد الذي دعنا الله سلامته من النجس والزيادة شي قرآن شي كدر تفن da Ubangiji ya masa lamani zai yi wa ya kukuta daga annakas bayan da za a yi a samu nakasa Qur'ani a ce wani ya zo cire wani abu Qur'ani da gangan ya canza shi ba za a samu ba Allah ya tsawaya alƙawarin cewa zai kare tafinsa ga shi nan zai sama shekara dubu da ɗari hudu da arba'in ga wani abu amma har gobe har jibi ina da ta qur'ani duk girman mai karatun da kuskure ya yi karbi shawar gyara kuma shi ma zai ɗauki yaron ba zai damu ba wannan ko qur'ani ba za a haka babban kushojin malamin musulunci yana karatu in ya tuntube sai yaro dan karami ya gyara masa kuma sai karba ya wuce kuma gode masa ma zai saboda Allah ya gode zai kare sai kuma ko kai waye ne kuskure in dai akwai makaranta ya sun ma gyara ta da zaka yana baka sani ba haka Allah Qur'ani kana yi mutu'a kaza ne ba ta duka girman mai kafin a lokacin kai Qur'ani ne kuma walwarka ta da kai ka gyara to haka Allah ya alƙawari zai tsari littafin nan ba za a samu na kasu ba wani ziyara ko tsari ko ba zai taɓa yi ko a ce a canza shi ba zai yi ba wani taɓa yi ko a canza shi duk ba zai yi ba ومتاعه حتى يلفقه الله إليه إلا ما تؤذن هذه الحياة zai ci gaba da wanzuwa a ban ƙasa a wannan tsarin da Allah ya saukar da shi tun daga zamanin manzon Allah Qur'ani shine Qur'ani har yau har illa ma sha Allah sai wani zamani da Allah ya alƙawarin za a waye gari a duniya babu Qur'ani ba ga shi da tafi ala a rubuta nan ba in ka zo ka bude ga ba komai a ciki Allah kada kera yawar wannan zamanin dan bala'i ya zo dan adam ke ka bude qur'ani ka babu komai ko sai fa sai takarda Allah ya dauke kayan su to kaga wannan zamanin bala'i ke Allah ka tsare imanin mu ka kare mu kuma da kyakkyawan zarshi to dai kuma da zama anta har wannan lokaci yace wa zalika li adilla qalil wal aqliya atariya wannan abin da malam ya faɗo ya ambato ce duka za ka gane haka ne saboda hujjoji na hankali da kuma hujjoji na hankali ba za su su nan gaba kaɗan al'adalatul al-nazariya ga hujjoji da suke na ilimi ya ce abu na farko ikbaruhu ta'ala bi zalika fi qawli Allah madaukakin sarki ya bada labari game da Qur'ani din a inda Allah ya cewa tabarakallazi nazzala al-qur'ana ala 'abdihi yakuna al-alamin albarkar ubangiji ce ya waita wanda shi ubangiji nan shi ne sun karɓa bayansa alƙur'ani don yi zanto mai gargaɗi a cikin mutane mai gargaɗi da duk duniya kaga Allah ta amana cewa da kan zuwa da ƙur'ani ga manzon Allah dan manzon Allah ya mutane wa'azi da gargaɗi game da sabon Allah da kuma abin da Allah ke so da abin da Allah baya so yace wa min zauni haka nan ba a faɗin Allah a wani guri ke cewa ya hadu qussu alayka asul kasas mun shi Allah ya yi maka labarin labarta maka mafi kyawun dukkan mai bima auhayna ilayka da abin da muka muka ma wahayi gare ka hadal qur'an da wannan alqur'ani bala haka Allah shi ne Allah wahayin qur'ani kuma yake masa labarin waɗansu abubuwa da Allah yake so ya sani yace wa kai kun ta min qabalin min mawatin domin kafin zuwa qur'ani kana sun wanda ba sani ba baka san duk waɗannan abubuwan ba amma da aka sauka maka da Qur'ani sai da manzon Allah menene labar ashabul kafi bai taba ganin su ba bai san sunan su ba bai taba ganin su ba bai taba sanin kuma game da su ba amma dan a kure kamar yar kure ya guda ta tambaye shi shi annabi ne ya ba ku labarin ashabul kafi suna faɗa sai Allah masa wahayin sotul kafi gaba ya ka sauke manzon Allah sai masa labarin daga farko zuwa ƙarshe a ganin ba annabi ba ba da sanin wannan abin a lokacin har na faɗa musu abin da su kansu da ba sani ba babu a cikin albarkar su ko ba da sunan manzon Allah tambaye shi kaza sai a ja tambaye shi kaza sai Allah kuma masa wahayin abin kuma sai ba shi amsa shi ke ya ga kun amon wahayin Qur'anin ba bai sani da shi ba sallallahu alaihi wasallam wa fi qawlihi azza wa jalla haka nan a wurin da Allah ya faɗin Allah da yake cewa إنا أنزلنا لك الكتاب في الحق موسى الله من سوق المكر للتابي بالحق لجسيا لتقول للناس بما أراك الله dan ka yi hukunci tsakanin mutane da abin da ya bayyana ko Allah ya nuna maka game da halin su in aka kawo tsara abin da ka gani a kalalar zahiri to da shi za ka yi hukunci na fata gare wala ta kula da sabi da kasima kar ka zanto mai kokarin kare masu ha'inci mutumin da ya kiyana dan shi musulmi ne zai yi mura abu na moye gaskiya dan a cutar da bai hude saboda shi musulmi ne to kar a kare shi ai bincike a so da gaskiya fi da abin kaga nan ma nura muzara ne an saukar masa da littafi ina ba ta gani wa fi qawli da haka nan a fadin Allah da yake cewa ya ahlal kitabi ya kuma zuwa littafi qad ja'akum rasuluna lalle annabun manzon ya zo muku annabi Muhammad kenan ko yubayyinu lakum kaseeran bimma kuntum min kitab yana bayyana muku abu da yawa da kuka koyi littafin da at-taura shi kuma sai ya faɗa muku abun har wannan ta ya nuna muku cewa shi annabin Allah ne saboda ai da at-taura ba lokacin bai yana ba da masu at-taura ba amma yana ba su labarin at-taura wanda su a yanzu ba sa makarantawa mutanen su wannan irin ayoyi sai Allah ya faɗa musu sai da kuma sun yi fa su bi taurat fata zuwa lokacin sarki ka dauko a taura karanta in kun isa to haka ba su iya ba ina ba za a gane wa ya afu an kasu kuma yin ruwan manzon Allah ya sa ya muku afuwar wasu hukunce hukunce da za a taura kaza ne amma ga Qur'ani ya zo ya sauke wancan hukunci mai zafi misali an bada labari cewa a zamanin su su irin bani Isra'ila in mutum wani abu ya taba jikinsa nan da sa kamar a ce fitsari ko wani jini ko wani abu to sai ya dauko wani abu kamar karfe yana gogawa a fatarsa har sai ta yi jini tukunna wannan abun yawan abu na azaba ce amma mu kuma ba in ka ɗauko ruwa ka zuba shi kenan kalas in wandan ka ne wani bai taɓa nan da sa sai ka ɗauko reza ka yanki shatin gurin so a zamanin sa ta aka ci ake kaga mu kuma ba kar ka ɗauko ruwa ka wanke gurin shi kenan kalas kaga magana ta kare kaga an yi afuwa ga hukunce ku za ku ce fama na wahala da shi yanzu mu zalla ya yaye muku damuwa an kauce muku masifu da kuma nauyin da za ku ce fama da shi yanzu an rage muku an gyara muku addini ku zo kuma manzon Allah ku shiga kauka da lafiya da amma da yake shi da wani ne ai da wani ne har abada yace kadi ja'akum min Allah haqiqa ya zama ku daga Allah nuru shi manzon Allah haske ne sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin da kuma littafi mabaini na Qur'ani manzon Allah kansa haske ne da Allah turo mutane a duniya ga wani shi ne ya hasata duniya zuciyoyi suna da fatan shirka da ƙarfin wuta sai mu Allah ya zo sai ya haskaka su a sa maka ƙarfin imani mun sha buga misali duk wanda ba musulmi ba in ya samu damuwa ba shi da maganin damuwa a addininsa na ba zan gani sai dai ya sha kwaya ko ya sha giya ya yi maye ya bacci ya manta yawan wannan abu ko ba zai manta ba to da abin da ke aiki a kansa na kwayar ko na giyan zai manta ba ya ji pleasure da ɗan wasu mintuna daga abin ya sake shi kuma ta baka cinye dunku shi sa idan yana shan abin daya sai fara shan biyu sai fara shan uku har da ma ya zama shi kansa ma giyar da gaba ɗaya ko kuma ƙwayar ci amma musulunci na manzon Allah da ta shiga damuwa ga abin da zaka faɗa sai Allah ya yi maka ko kuma Qur'ani ka karanta sai Allah ya yi maka kaga haske ya zo maka kenan sannan kuma ga shari'a duk wani abu da za ta yi a duniya akwai shi a Qur'ani amma bayaninsa duk abin da zai faru a duniya na tsoro na firgici na kunci to Allah faɗa baka zai faru kuma ga maganin sa ko Allah ya ce wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i rafin al-amwali ko wal anfusi was thamarat wa bashir as-sabirin lalle za mu jarrabe ku da wani abu da tsoro da yunwa da mace-mace da rashin kuɗi da tattalin arziki ya kare ba hina gaci ba yanzu wasu yankin ba ana duk wanda abin ya haɗa gurin ba ga tsoro ga yunwa ga ba komai an kori su a gurin su Allah kiyaye mai da su gidan su lafiya kana Allah kai kudin nan musu sallallahu alaihi amma wa bashiris sabirin kai ya kai bishara ga masu hakuri ya Allah ku sura masu hakuri sai ce alladina idan kafafu musutin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga an ba ka maganin bala'i tun kan yazo ba duk wani abin da yake faruwa an kalli wannan zikirin kana yi sai Allah ma mafita shi kawwala wa Allah ka bar wa Allah ka koma gun Allah ba ruwanka da gwamnati ta gaza waye ya gaza ba ruwanka da shi kawai ka koma gun Allah ka sha mamaki sai Allah ya yayi maka a ko muna yi musu shaida ko kuna da kocin da bala'i bala'i a nasu is ya kai addu'a kuma ta gaskiya kuma lokaci ta gaskiya ba Allah bai yayi ba to Allah yana nan har gobe har jibi isa duk abin da ya samu da kai a duniya qur'ani ya kawo ma labarin sa kuma ya baka maganin sa sai dai in kai ne baka sani ba ko baka yi aiki da shi ba Allah ya samu dace yace ya habibi billah wa ittabari diwaru shi hasken manzon Allah ko manzon Allah kansa da kuma alqur'ani da Allah tsakar to ya habibi billah Allah yana shiryar ga da shi qur'ani din wani taba aljiwahu wanda yake neman yardar Allah yake neman Allah da shi shugulan salami hannu tsira duk mai son ya rahota in yi bi Qur'ani to zai rahota duk mai son ya samu tsira a gun Allah in yi bi Qur'ani a karkarar manzon Allah to zai rahota ko ya samu tsira amma abin da zai baka bakin ciki da mutane shi suna tsara su dan mu suna barin Qur'ani suna tsara barin manzon Allah bala'i ya kame talauci ko jinya ko kaza ko sai tari karkashin mugayen malamai da sunan malita ko bokaye ne matsafa ne ta fara ba da dokoki da sabo da shirka kuma sai da kai yadda a wanda muke dawo fadar Allah ta hanyar yin salloli karatun Qur'ani addu'o'i sadakoki yawan istighfari kuma shi wani salatin manzon Allah to Allah ya yi masa a kuma sai kuma gurin wadancan ai abubuwa sun karce mun fa yanzu ba shi abun wannan kankan din zaben da ake magana zabe ko za a da ni ko ba za a da ba ni ya sama ya ni don ku ya ta Allah sai rubuce ba a wani garin da ya su rubuce ta ko saboda ba wanda ya san rubuce ta da shi kuma kowa yana kan kujerar kuma guda kuma suke ne kuma zai samu ko ba shi ba ne kujera ta yake mutane sama da goma suna neman ta kowa kuma so yake shi ya samu to yanzu ba ka cikin tsari ba to da za ka zo a kan tsarin sunna sai ka ɗauka cewa to ko shi mulkin nan Allah ne ke ba da shi da wanda ya ga dama kuma shi mulkin nan Allah na kwacewa daga wurin wanda ya ga dama kada ka fa haka in Allah ya baka ka karba ka gode ka nemi taimakonsa in baka samu ba ka gode wa Allah da bai baka ba ka zauna lafiya ba shi kenan ba yanzu an saka su layin kuma shirka yanzu haka yanzu mu dauke ta zaman sai kai mamaki a raba ta da Allah a raba ta da addinin musulunci to ka zama ka mulkin to sai ne kuma yanzu da suke ta a yanzu kamar gulle suka hau yanzu ga su an gama ana shirin sauka yanzu yaran su yake sai su kuma ma je suka fara mulki amma ko dole a sauka to kai ma da za ka zo nan gaban haka ne ko ba shi bane to kuma ka zo kuna harkar shirka akan wannan ko da ya kai in amma lokaci sai ya zo amma da rage sanin Allah rage Qur'ani ya zama ta cikin rudani da tashin hankali yanzu ka suna da fama da masifu iri iri to Allah ka tsare ki malam ya ba mu da kirki da mu da suke idan ka duk abin da kake so a Qur'ani na shari'a akwai shi a ciki haka Allah ba da labari da ke yana shirye da shi da wanda ya so shibular salami wa yi kuri duk mai zulmati ya fitar da su daga cikin dubbar na shirka domin zalunci domin tabagura domin duk zunubi da kake yi to ai duk na ba an gane duk zunubi da kan Allah duk ne da shi to amma bin Qur'ani da kankarar manzon Allah sai a fito da kai daga waɗannan dubban duhun shirka duhun zalunci duhun kaza duhun kaza sa mai da mutum halki shine ta qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ilan nuru ilmi sai shiryar da su ya fur su daga cikin duhu ko dubbai su dawo su kasa kai hakke ilmi da ilmi shi Allah wa ya hadihi ya shiryar da su ta zuwa mutaki zuwa hanya madaidaiciya a ga qur'ani ya a ga manzon Allah ya sa duk mai sadabota ya yi qur'ani ko da gaskiya amma ba zai ga takaici a yanzu zaka samu saurayi mai shekara ashirin ashirin da bai iya ma karanta Qur'anin ba ka buɗe ma da karanta maka bismillahir rahmanir rahim a bisa ya ke karantawa ba wai ya haddace karatun bane zai karanta ne da yanka zaka sha mamaki ko Qur'ani bai iya karanta shi ba ballantana ya mai da shi abin koyon sa kullum ko ya fara zuwa zai koya yana so da ya zo sau daya sau biyu sau uku sai daga yawa zan shi kenan to har yanzu wannan menene rayuwarsa in ya tafi a haka sai shiga cikin damuwa mara adadi kenan Allah ka tsare imani Allah ka tsare imani yace wa fi qawli haka nan ne kuma a cikin fadin Allah da yake cewa fa mun yi tafa hudaya duk wanda ya shirya ta wala yadillu wala yasqa ba zai fata ba ba zai kuma rashin rabo ba duk wanda ya bi qur'ani bi ya fi yin da manzo Allah sau ya zo da shi yi bayani a kansa to ba zai fata ba kuma ba zai shiga cin rashin rabo ba ma'ana zai shiryu kuma zai rabo ta Allah ka saka mu a shi yace mun arada an zikiri wanda ko ya kawar da kai ya bar zikiri ma'ana qur'ani na sayar Allah ya bar qur'ani ya bar karantarwar qur'ani ya kawar da kansa ya dauki wani abu daban yana ganin suna kai ta zo na abin da ku ai kawai ce kuma ba ku waye wani ko wala gare ce maka Allah gare ce maka yanzu ta zo na abin da ku ina mutum zai iya zama wani abu a duniya yanzu haka saboda yana ganin ya samu wani dama ya samu wani mulki ko yanzu shi ya wani karatun wani abu kaza ya zama kaza ya samu tsaye kaza sai kai kai kana zama ustazu kai wannan yana is very odd kada ce maka wani lokaci kuma su suke jawo a rena su ustazan haka kawai wai dan fil ustazu ne sai ka sa kanka saka makabuliya kullum kamar wanda aka maka wahayi kullum mutum na kamar wani kamar wani ɗan tafi ne ka zama simbol ɗin kama kullum ita a kanka kai wai ko me haka kullum ka saka sallaja kai ba wani jikin masa'udu ba ba ce jikin masa'udu ne kai kai ba larabe ne yanzu ana jerin shi zuwa biya a doce ba a kuma shana sai ya yi a kasar laraba ce ado amma zan aiko kamar shan iska ne ko wani abu da ya kwanta haka ina ba ta an gane kawai yanzu mutum ko wani iri rigarsa daban wandon ki daban ya saka ta muka buliya wata iri a karkata kamar wani iri gashi nan har gwamnati za a rena shi to so ake bin musulmi ranto mai muru'a mai hai'a kyakkyawa duk inda ka shiga ka standard ba wai sai kana da kayan tsada ba fa a'a ka sa kaya irin na garin ku da ake sakawa ka ɗauko yadinka ka saka shi amma ɗinkin ka irin na garin ku cikin mutunci kai shigar ka ta kamala duk wanda ka san kai kamala ne amma kai a dole kai ustaz ne ko ka saka makabuliya kullum ka bai hular ka ba ka san da wata hula ko ta kawa ne ko mai wallahi ba sani wala tallahi saka dole su rena ka dole su rena ka musamman wanda shi kawai karatun zamani yayi karatun bu addini ba irin da suke sai in ga gane yadda to mutuwa aka masa wallahi shi ne kawai zai nemo ka shi ma yanzu kawai dan da nan muna ƙauyuka in ka tabbara na kai mutuwar ma amma turi na asibiti ta kuma ciwon gangawa ba wai sun iya na mutunci ba ne shi kawai tun da an yi mutuwa kawai a je a haɗa gawar a kasa a cikin wani abu shi an sallame shi zai biya kuɗi a yi wallahi kawai ne aka zaba ta shi ba ruwansa amma ka gane ne ka anan to an mara mutuwa ne ko kuma wani abu ya faru na saki da matarsa ya rasa ya za a yi sai buga maka waya da wani ustaz kai ga zaka kamar kai yana shi wani lokaci laifin su ɗaliban ilimi ne suke jazawa a rena su ka saka ce su malamai suna karantar da ɗaliban ilimi don to kana da izzun nafs ka mutunta kanka ka kimanta kanka ba girman kai bane abu kimanta kai ne na fata an gane ma'ana kar kai duk wani abu na kaskanci karka yadda ka yi hidin kada ya jawo addinin ka kasance in kana da alaƙa da kafin addini to kana fitowa a tsarin da duk inda ganka ba za a daina malamin addini ba kun gara wata ake nufi ai tunda shi din da alaƙa da karatun addini to gare shi ake kamar su ne mutanen Allah to kuma alaƙa wurin mutanen Allah ka kasance hajjar kamata ba ko aga kullum kayan ka fes kullum kana kanshi tunar manzon Allah ce kuma ta an gane kullum kuna cikin dai hai alkacin nutsuwa sai ana maka ɗaukan wani a gama zaman nan fa Allah yana da ke aiko masa daga damatu Allah ko shi ya ɗauka da alamatu da ake wajen mutane masu arziki ko da ai malaman nan gama duk yanzu yanzu mutanen gwamnati ne a kaga ya tafiya ya ta amanar malamai wani kuma kawai kawai abin nan ne rufin suna ce kawai ta ubangiji za ga shi kuma ɗaukan miliyan dubu kuma shi bai ko naira dubu ɗaya ma ta yi ta kansu amma ba zai ce maka ka bashi sadaka ba ya riƙe kai kimar kansa kuma yana sana'arsa kuma ya dogara da ita ba zai rubuta da komai ko da zai mutu amma ka zo kamar da kanka farce farce kaga dole a wulakantar da malaman addini saboda su suka nuna kaskanci a wancan lokaci to ba daidai ba ne ina miki wace mun riga an yi duk wanda ya kawar da kai ya farko su da ita mutum ma'ana qur'ani hadisan manzon Allah ka san tabbacin ba ka aiki da shi da gangan saboda wani kissa ko jiki ta dokata ai yanzu gani ai kaza shi ne ai wannan duk kauyen ciwon su kaga da yayi tas wala isbari wa kafar wannan abubuwan ka kawai da shi haka dai gama kawai wani shi na ganin sai da ka shiga duk mun cika kai turanci kuma yana wani riba cikin turanci yanzu wala ni da ban fara murya ci ba sai bahaushe dan bahaushe ya dan bahaushe ko barbare ɗin barbariya wai duk kalma ne ka saka turanci a ci sai ya murya ce ne wala murya ce wai bai san sunan wallahi ya kuri ban san ya zuci da Hausa ba wala ka ne ga muku saboda tsawa yana maka hankali saka ce to dan tsawai ka rike jawabanka gaba daya karka ce komai yalla shi kenan ina ga ku yawa to ya ga ga mata ne hakuri wallahi ban iya Hausa ban san me zan muku bane ka ji ƙarya fa Allah shirka a ranka san zama Allah ka tsere imani to kana rantu mu dan gaskiya ne ai ya guda ɗin ko take take ya ayi kaza insha Allah kaza wannan da ya yi amma wala yuno to kuma shi mutum daga nan yake buri wallahi inda kai baki ne buri yake daukan ka mutum buri kawai yake daukan ka to haka me abin burgewa ce Allah so Allah ka tsare imanin mu Allah yake cewa duk wanda ya kawar da kai ya bar an wato na ma'ana ya bar qur'ani ya bar hadisan manzon Allah fa inna lahu maishatan dankan to yana da wata rayuwa mai kunci wasu malamai suka ce wannan zai same ta ne da naka suka sha kamarinsa za a matsa shi a kamari a matsa shi a tukuɗe shi a saka shi a bala'i ka duba dai kamar yadda yake ko a haka aka bar kaɗin ba a matsa ka ba a hakan ai ka san dai sai abin da Allah ya dole ka da Musa daga an bin Musa da Annabi ke cewa ku nema masa gafara da samun nutsuwa ya amsa tambayar mala'iku dan ya samu afuwa innahu al'an yus'al daga cikin abin da yake maka roƙo a labinka daga an cewa ya rasu da ce Allahumma ghafir li fulan wa fadar sawtul mahdiyin wa afsah lahu qabrahu wa nazil lahu fi wadannan addu'o'i daga an ce mutum yarsu shi ne malaka fara yi yace ya Allah ka gafarta ma wani ko ka daga dalilin ta cikin al-mahdiyina sannan kuma ka wasa'a masa kabarin ka buɗa masa shi kuma ka samu haske a ciki manzon Allah annabin rahama ke to sai Allah ce duk wanda ya zo karantawa Qur'ani baya aiki da shi baya karantawa baya aiki da shi ba wani da Qur'ani ku zai samu rayuwa ta kunci ta matsi a cikin kabarin sa kaga ya shiga masifa duk abin da ka samu a duniya na walwala da jin daɗi kayi gida villa ka san villa villa shine wani irin gida da ake yi wani irin tsari gida ne amma a cikin shi akwai gidaje tsakaninka da wannan ma tafiya ce a mota kuma duk gidan mutum ne misali villa kenan ko akwai manshi gida ne in ka shiga an matsari za ka shiga kan falo in ka shiga ga ofisa daga cikin falon irin ginin gine-ginen indiyawa ba ya kai fito wani tsaso na kalan ka ta waje ba sai ka shiga kalan ga falo ka shiga kana shiga nan bangaren kaza kan bangaren kaza kana gidan da kai da wani da kuyi waya ba san da yake ba kuma gida guda ɗaya ne manshin kenan ko da kuma irin gidajen mu ko rabu na kauna ta waya ga kai gani mu kai kai kai ga to ko me ke a duniya in kun ka ka binne ka kabari ai kana cikin musiba in ba ka bi Allah ba duk abin da ka jin daɗi a duniya in ka shiga kabari ka ce an shiga rayuwa bankan daga jin kalmar nan ko ba larabci ka san ai ba cewa eh bankan fare eh ai ka san ba daɗi irin wannan kalmar kai to kuma kabari babban matsayinsa shi ne ba ka san ma yau za ta hanyar duniyar ba yanzu wanda ya rasu a zamanin manzon Allah na raye yau shekararsa dubu ɗaya da ɗari hudu da wani ba a kabari gaba ɗaya a duniya ta da wadata kai ɗin kanka daga haifar ku zuwa wuta ya kana nawa yake ka ce ma ɗari to ba shi ba na ana ganin har ya tsufa to a kabari sai ka sama da shekara dubu ba a hanyar duniya ba to kuma ta ce wannan rayuwa ta zan kan ɗin mai dubu da kai shi sa duk wanda ya kaurace Qur'ani baya karanta shi baya aiki da abin da yake cikin sa to zai samu rayuwa dan kan ta kunci da matsiyacin kabarin sa to ko ba wannan kadai bane kawai shi din fa domin shi kadai ne ma ku rubuta karewa ko to wala hashuruhum alqiyamati a'ama ran tashin kiyama Allah ta taimaka tashi a matsayin makaho in aka yi dusa ta farko ga mutane suna komai su a duniya kamar haka masu karatu suna yi masu sallah suna sallar su masu ne suna komai su kowa ya je rayuwa to sai ai busa sai kowa ya mutu sai sadda Allah ya so ya ga dama bayan shekaru aru aru sai ta kare busa ta biyu kuma mun suka fi uku rafai za mu qiyamun yanzuru duk wanda ya mutu daga zamanin annabi Adam har zuwa wa'ancan na ƙarfafa duniyar sai kowa ta shiga shi yana zazzare ido yana kallon ina yake ina za a ciki ya ne abu ba ruwanka da wani ba kuma yau kan ka kai kuma sai Allah ya kira a kora mutane duk inda kaje ka kama hanya zuwa filin kiyama tafiya ce kawai ba mai tsara kowa a shi kowa ta kanta kawai yake a tafiya ba ka tuna kowa a duniya shi sa ubangiji yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum نزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أشين قياما daga mutane mace mai ciki za ta sa ta jefar jaririn ta aifa cikin kawai saboda firgici ta aifa cikin kuma ta manne a ta bar shi a gurin mai shayarwa ta gurin da ɗan ta ta kanta kawai ta ce daga mutane kamar sun yi maye ko a magage Allah ce ba maye suka sha ba azabar Allah ce mai girma suka fuskanta ta to a wannan yini sai tashi wanda bar Qur'ani baya aiki da shi a nan duniya ya mance da maganganun manzon Allah ta wayannan ai wani abu ne wani sama da shekara dubu ake a fulani mai tafin sa yanzu muna cikin wani millennium world haka suke cewa ko an yi advance an yi kaza kana kawo wannan maganganun ko ustaz Allah ka bar maganan nan to shi kenan sai tashi a wajen makaho a zangon makahu ko a ɗakin ku ne ai makahu sai ya zalibe ko ko bari kuma a wannan lokacin sai tambayi ubangiji yaran ina fata ni ama kika ce makahu ya Allah kuma wa qad kuntu basira da kuma ina gani a duniya sai kazalika tatka ayatuna falasitaha kada kare mutum sa ai kai ma haka nan a duniya aka ma bayanin ayoyinmu Qur'ani da hadisan manzona aka ma bayani amma sai ka share su ka mance da su ka kyaki da su to kai ma a yau za mu share ka ka mance da su a gargarin ma sun ina ne hukumarsa shi sa wallahi rayuwa babban rabo ce a gurin mutum ka tsaya inda ba ka da alaƙa da Qur'ani mai kyau to daga yau nan ka gyara ka ɗaura kanka lazimi ne lazimi ne kullum suna kan da Qur'ani aƙalla baka iya baka yi abin da ya kamata ba ka yi zuɗe kullum in kuma ka ciza ka daure ka yi zuɗe kullum haka za ka yi wata sauka dindi a duk wata ɗaya in ka iya ka yi zuɗe biyar in ka iya ka yi zuɗe goma ya danganta da da ka samu dama da kuma iya kafin da kai don wani zai karanta izu biyar ɗin a awa ɗaya duka zai gama kayan shi ko bai yi wani gudu ba bai haɗa wata wata harka cikin wani ba cikin nutsuwa zai gama kayan saboda ya iya mahiri na qur'ani ba wani kuma izu ke ma zai wajen awa ɗaya bai gama shi ba to da dai ka saba ka iya amma dai kada ka yadda a ce gari ya waye a sake dare ba ka buɗe qur'ani na karanta ba duk wanda yake wannan ya tabbata yana cikin asarar Allah ka tsare da shi shi littafin da shi kadai duk aya ɗaya a cikin sun ka faɗa karafi ɗaya sai Allah ya rubuta maka lada guda goma mu zara sai buga misali domin ka gane ya ce wala kullu lakum alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun idan ka ce alif lam mim Allah kin ke ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حرف نوع كنا وذي حرف يا لا دعوة يصير حتى لا اسمه حرف دعوة to akwai wani kasuwanci da yake wani riba kuma shi kana saving account din naka babu hijackers babu sikimar babu yan yahoo yana gurin ubangiji zaka je ka samu kayan ka a ciki mutum da kake tsananin bukata ka zaka je ka same shi amma duk abin da ka samu na duniya kuɗi wane ne wai wanda ka gaba kowa kuɗi a cikin bakake an taɓa wani ne yace shi baya jin cewa shi ne kuɗi ne saboda shi baya da kuɗin wato baya da kuɗin hannunsa wata ranga ce je banki ta ba shi kuɗi kaza aka ba shi ya karɓi kuɗin a buhu ya saka shi a cikin mota ya gan su kuɗi ne ya ci yawo da su sai ya dace a kai su banki bukatar da yake kawai da shi cewa tun da ta yi mafi ta gudu ya gaja ya ga kudin amma kudin ne shi ne tsakan kudin ya gani ne ne ba na fi gosu a kama ɗanka a yi kudi ko? ba ne? ɗari don haka kai maka sai riya su kuma mu zalla faɗa mana cewa duk wanda ya riya ran tashin kiyama me za a ce masa aikin madawa ba karɓa ba bari ma samu ladan haka shi bai ma yi sabin kuɗin ba dama ya saka a hannun hakas ɗin ya ba wa yannan haka ko ɗansu masu pos da masu satan mutane ko sai ce ma ban miliyan ɗaran turawa kawai ware tunda kai wawa ne amma wauta ne mana manzo Allah ya faɗa mana hisa ta ga ku in kifin manzo Allah ka zo waye a duniya manzo Allah ya magana kan canji yace idan za a yi canji a yi shi yaddin biyaddin ai canji ba tsakanin in ba ka cash ka bani number ba canji bane to sai a yaddin biyaddin in ji kirin a wayata da kuma ka san ka riga Allah wannan shi ne musulmin manzon Allah har ma take jinkirin haka riba ce kamar saboda mutane sun bar karatun manzon Allah sai aka gari za ta a garin fa an samu sun cuci mutane cewa ko sun gudu kai dan Allah kuma yake umarnin Allah ne kuma ka bi yadda manzon Allah ya koyar da aikin sai Allah baka lada in dai ukun nan bai zo babu lada aikin ko ne irin aiki kaga Allah ya samu dace kaga Allah sai faɗa mana duk wanda ya ci Qur'ani ga bala'in da zai sabar tashin kiyama Allah ubangiji ya tsare mu tun daga duniya ma za ka samu ya cikin rayuwa ta kunci da rashin jin daɗi duk wanda yake shan kayan maye galibin su suna shan da su ɗaya kansu ta damuwa wani zai sha wani abun ya sake na bacci wai ya leƙa lahira ya saka sa zai ji ɗan leƙa lahira ga ya hau kwali yaƙi a can ne na baka san lahira ba Allah ya kiyaye to kaga an shiga cikin masifa to qur'ani ne kadai littafin da yake faɗa duk harafi ɗaya kai dan Allah lada goma to a sai ka izu ɗaya kullum ko izu biyu kuma in zama jikinka kullum kana yi za ga Allah canja ma abubuwan rayuwarka suka ce arziki ai ba wani an tara kuɗi ba ne arziki a rage ma buƙatu a yafi komai ma arziki yanzu ana baka albashi miliyan ɗaya kuma da suka maka buƙatu a gidanka da abubuwanka na miliyan ɗaya da dubu goma aga kai baka da kosi suke ba shi yaki maka harkar mutu amma wani kuma ba shi albasin dubu ɗari amma suka masa bukatunsa gaba ɗaya na dubu casa'in ne ta ga a ɓoye waye mai kuɗi ya zai da kuɗi amma kai za su dura maka miliyan ɗaya ka ta gari kana fama amma duk wata rabin ka dubu goma da yau za ka biya da shi sa in kana bin Allah a bisa tsarin maza Allah zai taƙaita maka musiku da bukatun rayuwar kama saboda duk abin da Allah zai saka maka na mu'amala mai sauƙi ka ya wadatar da kai malaki ba da misali da matarka kai kana bin Allah da gurgudu sai ga maka wata matar da duk abin da kawai tana godiya za ka je ka kasuwa kasuwa tamfar dubu goma ka ta mata ta yi murna ta ji daɗi ce ma ta godiya ta ma addu'a ko ba ka bane in ka saki layin manzon Allah ka shiga layin gargajiga layin kaza kaza haram haram haram bi sai a baka wata mata yar bari ka so masa inflation dubu ɗari ka ka masa ka ta kalla ka wani wulla ma shi sannan an gama yayin sa'ayi kuma ce maka wannan an gama yayin sa'ayi zai ba fi irin shi ba ake yayi ba fa ana kuɗin ka bani so da kaina ana gaba ɗan gama da ke ko ba ka sakin ta ba da shi mutum ya kiyaye ubangiji sai Allah masauki duniya da lahira Allah mana afuwa duniya da lahira mun zo gudun tsayawa ko a ina gudun da muke a bari mu karasa ya ce fi kawai ya da wajalla wa innahu la kitabun aziz shi qur'anin nan littafi ne azizun mabuwayi yace la tahil badilun bayna yadayhi wala min qalbihi tanzilun min rabbihil hakimin hamid shi sau a albadil ƙarya ko bata ko kuskure ba zai zo qur'ani ba a gaba da shi ko a bari shi ruwayoyin da Allah suka rikin zamanin manzon Allah har a nade kasa aka rike ko dugan ba ta tsara a cikin Qur'ani ana buɗewa yanzu sai ka dangayin mu ana darasu an rubuto karanto Allahnka kana zuwa da da abin a hannunsu alƙalamin su za ta maka wannan dugan baro ana rike shi nan kuma akwai alu nan akwai tashi nan akwai dugo nan haka za ta gayyarawa ba ana ga tsakin ka bane a Qur'ani Allah ke kiyayewa dan nuna ma Qur'ani ba a wasa da shi kuma kuma ba ka dauki a Qur'ani kana nuna wa da shi kuma kana akwai dubu nan mun guda ce nan ba ce nan ta ce nan ya ce sai an gyara ma to gore kuma canjar harafin gaba ki ba zai yi ba in ba ba da ka zo gaskiya ne yace shi Qur'ani kuma tanzilun ko nani eh sauƙaƙe ne min hakimin hamidu aga magana ta tsare da haka da Qur'ani maganar Allah ce yace wa fi qawlihi subhanahu inna la nuzul zikra wa inna lahu lahafizun kuma Allah ya cewa mu muka saukar da azzikra qur'ani kenan yasa babban zikiri da qur'ani na ba sa an gane to kai ka qur'ani an ga baka zikiri kenan na ba sa an gane kuma Allah sai mu ne za mu kare shi Allah alƙawarin ya kare qur'ani har tashin kiyama Allah ubangiji ya ba mu ikon kula da qur'ani da kuma aiki da shi subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi